أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعد الحق على لساني وأعوذ بك من أن أزلم أو أزلم وأعوذ بك من أن أبتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى آه الحمد لله yau muke zama na uku halka ta uku cikin bitan littafi na ruhul adab na maulana shekul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu warda a za mu tashi a baiti na shida ko na ce baiti na na na bakwai a cikin wannan منظومة مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المعتبرة معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصتكم مطيعا إذا شرعت في الذكار الورد فلازم الآداب قدر الحد تعدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن yace mukammilan shuruɗahul muqarrara wato sharaɗi ne a baya an ce dariƙan nan ta ɗanɗar falala ce ta samun yardar Allah ce an gina ta da sunna da alƙur'ani an ce ka lazumci lazumin wani ɗariƙa wato wannan falalar ta kai magana ba za ka same ta ba sai ka lazumci lazumin ɗariƙa sannan aka ce ba za ka taɓa rabauta ba cikin ɗariƙan nan sai idan kullum kana canzuwa kana zama mutumin kirki sannan wato ƙari akan haka bayan ka zama mutumin kirki to shi ko ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba dan kana jan wuridin ɗariƙa sai ka zama mukammilan shuruɗahul muqarrara wato kowane abu yana tafiya da ɗan uwansa za ka samu falala in ka lazimta idan ka lazimta za ka zama mutumin kirki idan ba za ka zama mutumin kirki ba sai ka cika sharuɗa to da haka idan aka ce ɗan ɗariƙa wani mutum ne da yake tafiya a waɗannan matakan mukammila a halin kasancewarka mai cikawa shuruɗahul muqarrara sharaɗan ɗariƙa waɗanda aka tabbatar menene sharaɗan ɗariƙa da aka tabbatar a su ne manyan sharaɗan nan guda uku zuwa hudu na ɗaya in an fara ba za a daina ba wato idan Allah zumce ta an karɓa ba za a daina ba da farko maganan sharaɗi dole mu buɗe da faɗin ma'aikin Allah cikin ruwayan bukari almu'minu na inda shuru'ihim ma'aikin Allah ya ce muminai suna tsayawa ne a inda suka tsaga sharɗansu ba za ka shigo hanyar mutum ya sharɗanta sharaɗi kai da baka ciki ka ce don me za a sa wannan sharaɗin ba ai ba naka bane abin da yasa nake wannan magana sau da yawa wasu za su ce ana cikin sharaɗan ɗariƙar tijjaniya don me za a ce ka a in kai ɗan cikinta ne to almu'minuna inda shuru'ihim mu'minai suna tsayawa ne inda suka ajiye sharaɗansu shi wanda kake bi ya ajiye sharaɗan tafiyarsa na ɗaya in ka shiga ba za ka fita ba menene dalilinsa jiya mun faɗa dalilinsa ya dogara ne da faɗin manzon Allah mafi soyuwar aiki a wajen Allah wanda in an fara ba za a daina ba shine hujjarsa to da haka dole ba za ka bar wannan aikin ba tarkan kulliya sannan sharaɗi na biyu dole ya zamanto idan ka shiga ɗariƙar ba za ka haɗa ta da wata ɗariƙa ba wannan ma ana yawan magana a kai cewa me yasa a za a ce idan ka karɓi wuridin ɗariƙar tijjaniya ba za ka iya karɓan wuridin wata ɗariƙar ba eh wannan akwai maganganu da yawa ko kuma dalilai da yawa shi a ƙa'ida a wajen sufaye wannan ina abinda nake faɗa yana nan a cikin alqawaid tasawuf na Sheikh Ahmad Zarruq wanda wannan tun kafin Shehu Tijjani sharadi ne a je a wajen sufaye in ka miƙa wa wani mutum ɗaya wuya ka ba shi a matsayin jagora da za ka tafi akan tsarinsa to ba a buƙatar kuma ka gudu ka koma wajen wani ko wasu ma na cewa wannan shine ma'anan wa rajulan salama li rajulin ko hal yastawiyani masala yanzu a ce mutumin da yana da jagorori mutashakiku mabambanta masu jayayya a kansa wancan jagoranka ne wancan jagoranka ne wancan jagoran ya ce ma yi kaza wancan jagoran ya ce ma yi kaza Allah ta'ala ya ce wa rajulan salaman li rajulin da kuma mutum ɗaya wanda shi ya miƙa wuya ne ga mutum ɗaya hal ya sauya ne masala yanzu wa'annan za su zama iri ɗaya maganan gyaran zuciya da muke magana ce ta kaman likitanci ka zo wajen mutum ba ka da lafiya mai rashin lafiyarka kana fama da Allah da riya a zuciyarka kana fama da kwaɗayi wannan su ne illolin zuciya da bayan Allah suke gyarawa to lokacin da ka zo kana tare da wani shehi ya ɗauki wannan aikin ya ɗora ka akan magani na waraka sai kuma a daidai lokacin sai ka tafi ka je ka ƙara neman wani shehin shi ma ya ƙara ɗora ka a magani ka ƙara tafiya wajen wani shehi ya ƙara ɗora ka a magani kamar marar lafiyar da yake zuwa asibitoci ne guda biyar yana karɓar maganunuwa kuma duk yana shan maganin na bai san idan ya samu sauki waye ya masa a gun waye ya samu sauki bai sani ba alal akalli wannan ya samu saukin fa tayyu tayyu wannan marar lafiyan ba zai taɓa warkewa ba kuma wa'annan maganunan za su iya hallaka shi ka je wajen wannan ya baka isa gibari da salatin annabi da la ilaha illallah ka tafi wajen wannan ya baka la haula wala quwwata ka je wajen wani ma wajen ka je gonsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai baka ko wurdi ne zai baka kawai ce ka je ka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka samu abin da kake so saboda shi da inna lillahi ya kai wani da la haula ya kai wani da la ilaha illallah ya kai wani da Allahu aka kai wani da Allah Allah ma ya kai su ta haka dole ne za ka samu jagora guda ɗaya sai ka miƙa masa wuya da wannan shi ne dalili sai kamar zarruk yana kan wannan ma'anar sannan shi kuma shehu tijjani ya gini ne akan wannan ma'anar wata ma'ana al-mu'minu mir'atul mu'min mumini madubin mumini ne hadisin Abu Dawud inda ma'aikin Allah hadisin Abu Dawud da haka mumini yana zuwa ne ya samu nagarta a jikin wani jagora momini shi ko madubi inda ka samu managarci guda ɗaya to me bukatar sai ka je ka ƙara neman wani madubin a in ka ji ana neman to a bar wannan a tafi wajen wani to la'alla a wajen wani akwai abin da ya fi na wannan ɗin kullum tambayar da shugunan ɗariƙa tijjaniya cikin wani har yanzu babu amsa idan wani yana da wani wurdi a wajen a cikin wata ɗariƙa da ya fi istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah to ya kawo shi in dai zikiri ne ya fi istighfari ya fi salatin annabi ya fi la ilaha illallah to wanne ne dan haka wannan shine sharadi na biyu dole ne za ka bi rikar tijjaniya ita kadai ba za ka hada da wata ba sannan ba za ka je ziyarar wani shehi ziyara ta imtin istimdad ba wannan ana ta magana akan ta ziyarar neman madadi da farko ya kamata mu yi magana akan madadi menene shi madadi saboda yana ɗaya daga cikin ashrutul muqarrar a madadi da farko a mataki na ɗaya madadi kashi biyu ne akwai madadi na mutanen banza akwai madadi na mutanen kirki har wasu daga basu fahimci ma'anar madadi ba suke tsammanin ai madadi in aka ce wani shehi yayi wa wani madadi ko ko irin yadda ake faɗa a wajen mulla ce almadad almadad ya rasulullah suna ta ai wannan ai ai ai shirka ne ko a tunda ai Allah shine yake madadi da mala'iku da dai sauransu kamar yadda yake cikin ayoyin alqur'ani amma kuma a cikin alqur'anin akwai wa ikwanuhum yamuddunakum fil gayyi thumma la yaksirun yan uwansu ke danu suna musu madadi a cikin hallaka kuma ba sa takaitawa to idan shaidani yana yi wa ɗan uwansa madadi a cikin hallaka ashe daidai ne managarci zai yi wa ɗan uwansa managarci zai wa ɗan uwansa mumini madadi a cikin ne a cikin shirya wa'annan yamuddunakum fil ghayyi wa'annan yamuddunakum fi ne fil rusdi wannan yasa a man jalasa janasa ka'ida ce duk wanda ya yi abota da mutanen kirki zai zama mutumin kirki to menene madadi madadi kuwa ce ruhiya wato kuwa ce a ruhin wani mutumin kirki wanda in ka zauna da shi dalilin zama da shi zai ƙara ka a cikin tafiyar ka ta Allah zai zai wato zama da shi kawai zai isar da za ka ji wani abu a cikin zuciyarka ta ƙaruwa a cikin tafiyar Allah wanda in ba ka tare da shi ba za ka ji wannan abin ba wannan yana nan a cikin hadisin hanzala na abu dawud mashhurin hadisi wanda hanzala suka gamu da sayyidina abubakar ya ce masa kwana biyu ba ma ganin ka a wajen ma'aiki yace wallahi tuhumar kaina nake da munafurci yace haba hanzala me ne ya daka da munafurci sai yace idan ina gaban ma'aiki ina ji na a cikin wani hali kun ji ko a cikin wani hali wato ina tafiya da ba sai na faɗi nassin hadisin da larabci ba yace amma idan na bar wajensa na je na takuda da ƴaƴana da matana da harkokin rayuwata sai in ji na fita a cikin wannan yanayin sai na baka ce masa to ai in wannan ne to ai duk din mu ma munafikai ne kenan ai mu ma in muna gaban sa muna jin mu ne a wani yanayi amma da zarar mun bar wajen sa sai kuma mu ji mun fita a wannan yanayin amma mu garzaya wajen sa mu je mu faɗa masa suka zo wajen ma'aiki sai suka ce dalilin rashin zuwan hanzala idan yana gaban ma'aiki yana jin wani abu yana shigarsa amma in ya bar wajen ma'aiki kuma sai ya ji abin ya bashi to anan sai ma'aikin Allah sai ya ce musu a'a ai haka lamarin yake law dumtum ala halikum wa fi zikri la safahatkumul malaikatu ala turqat wa ala furshikum yace wannan halin da kuke jin ku a gabana inda za ku dawoma a cikin sa to ai sai kun kai wani matsami na ruhi wanda a gai a hanya ba kuna gaisawa da mala'iku za ka gamu da mala'ika kace a mala'ika wani barka dai ku gaisa da shi la safa haskum haka ma'aikin Allah yace hannu da hannu za ku nayi da mala'iku yace kuna kwanta akan shimfidar ku za su na ba ku a hannu amma kuma sai ma'aiki ya faɗa abun kashi biyu sai ce laudumtum ala halikum wa fi zikri da za ku dawwama a wannan halin da kuke a gabana in ko ba a gabana kuke ba a ce kun dawwama a cikin zikiri to ai sai kun kai matsayin da za ku na gaisawa da mala'iku bayan Allah suna da sharhi da yawa a cikin wannan me ma'anar cewa saboda idan kuna zaune gaban ma'aikin Allah ba zan iya wuce wannan gabar da wuri ba gaskiya sai na sharhi da yawan gaske idan kuna gaban sa sallallahu alaihi wasallam kuna ruwa ne daga rayuwar jiki ku koma ruhi ku koma ruhi idan ku ka koma rayuwa ta ruhi to zaka gauraye da mala'iku ne zaka gauraye da mala'iku ne su ko mala'iku da zaka gauraye ka gauraye da su ruhin ka ya gauraye da nasu to mafi girman abin da zaka kai na matsayi shine zaka ji ka kyamata duk wani saban Allah saboda su ruhin su la ya'suna Allah ma amara ta wannan fa shine madadi ka zauna gaban bawan Allah da ya ambata Allah ya kusanta Allah a to to to misali idan sahabbai suna zuwa wajen manzon Allah suna shiga cikin wannan halin wanda na fassara shi da ma'anar madadi idan ma'aikin Allah baya nan shikenan ba inda za je sai da kowa ya kama gabansa an daina samun wannan abu idan an daina samun wannan abu ina ma'anar al-ulama warasatul anbiya suwaye al'ulama a wasu anbiya wasu ulama wa ake nufi kawai malami idan yana wazi a'a shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa ko wal mala'ikatu wa ne dan Allah mu ji mustawa din shahidallahu daga Allah sai wa sai mala'iku daga mala'iku sai wa sai malamai wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim anan zamu gane ashe ulul ilmi din nan da ake magana wa inda suka gane ma'anan Allah ya ce da ma'anan la ilaha illallah me ne ma'anan la ilaha illallah wannan ma'ananta tana da mustawa matakai nata to abinda nake so in tattare mana ashe ma'abota ilimin ma'abota sanin ma'anar la ilaha illallah wanda idan ka zauna da su za su ƙara ka a cikin ma'anar la ilaha illallah shehu tijjani sai ce to ainihin ku almajiri na alhamdulillah sun samu wannan ko idan mai kwadu wanda Allah ya sa idansa da kwansa ake cewa ko ya gani ya shaida na fa'aniyal ashirara ɗaha wa saƙali bijalat tuka والرشد والعلم والفوز صلاح أحبائي يلوق المبصرين شيخ الإسلام يتي صلاح أحبائي يلوق المبصرين كوكو دويت وسحلت الطريق إلى الحق gashi nan dai da sauran ma'anoni da suke nuna cewa almadaransa masana Allah ne kuma almadaransa in an je wajensu ba sa tunatar da mutum komi sai Allah wato ina dunkule ma'anar madadi tana cikin ma'anar minkiyar ibadillahi man izaru'u zikirallah zababbun bayan Allah suna wanda kawai ka zauna da su ka gansu ma za su tuna ma Allah to wannan madadin kamar yadda muka sani madadi da muke magana kowane shayi yana da irin hanyarsa yana da irin hanyarsa yana da irin hanyarsa ba zai yiwu kana samun madadi a wajen wani shegi a hanyarsa sannan kuma ka ce wai ka tashi ka tafi wajen wani shegi daban neman madadi ba dalili a nan saboda shi ma yana da irin tsarin tafiyarsa a to in dai mutum zai tafi neman madadi wani waje to zai tafi karɓi wurdi a wannan wajen mana da haka wannan ta sa da wa'annan dalilan da na ambata wannan shine asalin abin da ake cewa madadi madadi shine kuwa ruhiya ta wani bawan Allah managarci da zai ƙara wanda yake mai rauni a cikin tafiyar Allah ya ƙara shi a cikin sanin Allah ya kuma ƙara ɗaukaka shi ya shiga ya zamanto ya daidaita wajen tafiya a hanyar Allah maɗaukakin sarki to wannan sai shehu tijani ce mu a gidanmu muna da shi ba sai mun je bara ba to me abun faɗa wannan akan wannan ne sau da yawa ake magana sai a to dan me za a ce ba za a je madadi ba neman madadi to a ce waye shi nasa kasu kai da ba nasa bai kama gaban ka kafin ka shiga ɗari nan sai an faɗa maka ga ma'anan madadi sannan kuma ba za ka je ne ba ba mu hana ka ziyara ta Allah ba wannan ya kamata a bambance ka ziyarci mutum dan Allah ba hana ka ziyartar kowa ba a cikin musulmi a duniya amma ta neman madadi to wannan kwasai dan tijjaniya mukabidan adabahul mu'tabara kana mai rungumar ladduba na dariƙan nan ababan lura kamar mi cikin ladduban dariƙa wajibi ne da kai dariƙa ne sai ka sallah kan lokaci dole a jam'i kuma har ana ƙarawa asali da jaban bi taharatil ma'iyya saboda a lokacin su mulana shi da ana cikin wata wani yanayi a lokacin kawai mutane sun ce su sun daina yin alola da ruwa sai ce to bai yadda dan tijjaniya ya ce ba zai tsarki da ruwa ba sai ka yi tsaharar ma'iyya don haka dole ne mutum in dai daga zarar da aka ce an baka ɗariƙa to kamar ka ce lalacin da yake hana na zuwa sallar asuba daga yau mun yi ban kwana da shi shi dan tijjaniya ba wai sai a watan ramadan zai fito sallar asuba ba a dolen ka ne ka zo sallar a jam'i dole ka fito sallar asuba sai dan baka karba ba amma in dai ka karba wato wayannan sirrukan na wayannan lazumin mukan ba za ka same shi ba matukar baka sallar a cikin jam'i dole sai ka sallah a cikin jami shine kullum muna faɗa abun dariya a sharaɗin ɗariƙa ba za a baka ba sai an ce sai ka sallah a cikin jami'i kuma wai sai a ce wai ai a cikin ɗariƙar ita ba a sharaɗanta ne ba sai ka sallah a cikin jami'i amma sai a zo a ce ai ita ce kuma take koyarwa kar a yi sallah kaga ai akwai wasa a cikin maganar wajibi ne daga ran da ka karɓi ɗariƙa to babu uffan tsakanin kai da mahaifanka wato in har ka karɓi ɗariƙa kuma kuna jayayya da kai da mahaifanka mahaifinka zai saka ba za ka yi ba sannan ko mahaifiya za ta sa ba za ka yi ba to wannan yana tabbatar da cewa lazumin safa da yamma ba zai ma amfani ba dole sai kai wa iyaye biyayya sai ka nisanci shan taba wato an ambaci taba ne saboda kar ma a kama sunan giya ai da ba ma alaka tsakanin dan giya da ganye ko giya ko kwaya ba alaka tsakanin dan tijjaniya da giya da ganye da kwaya shi wannan bai san su ba a'a abin da zai kai ka ga shan kwaya ko ganye shine ciwo tijjani ce shi ma ban yadda ba taba wannan taba kamar a ce karka kusace zina wanda ni a wannan shine nake nake cewa shau ta jani a lokacin saboda ana yayin shisha ne abubuwa har da irin shan wani nau'in siga da aka yi a lokacin su mai gafalar da mutane sai ce du ya hana me yasa ya hana waɗannan abubuwa shi duk abin da zai kai dan tijaniya kusa da saban Allah shau tijani ya hana shi shine ma'anar mukabidan adabahu akwai da haka akwai shurudu akwai adabu idan aka hada da shuruɗin da adadin suna suke kaiwa adadin shi kaiwa wajen ashirin da uku gaba ɗaya to mafi girma dai mafi manya a mun faɗe su gabaki ɗaya gashi baiti ɗaya muka samu insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi a mu'azzimal li alihi jami'a na sayyama al-kafatu kum muti'a Allah ba mu sabati Allah ya sa mu iya tsayawa a wannan manhaji Allah ba mu kuwa ruhiya da za mu daidaita akan manhajinsa radiyallahu ta'ala anhu صلوا على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه نعم على المسلمين الحمد لله رب العالمين